سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتيق بدك راتم ولتافي لشرح السنة إمام البربهاري رحمه الله muna karatu ne a babin da malam ya kawo dangane da karhanta munazara mana muyin mukabala akan addini da yin jayayya akan abin da shafi addini kuma mun kare magana ko mun karanta hadisi manzala da yake cewa shi mumini baya yin ba ɗabi'arsa bane yin musu da jayayya har ma yake cewa shi manzon Allah ba zai ceto ga mutumin da yake da jayayya ba yake musu da mutane dan tashin kiyama kuma zamu tashin da anda yake cewa wa qaulullahi ta'ala ma yujadilu fi ayati llahi alladhina kafaru bangije yake cewa ba masu yin jayayya dangane da ayoyin Allah sai wanda sai kafirai ma'ana ayi jayayya ba dan a ƙara ilimi ko don a san wani abu da ba a sani ba a ana ƙirƙirar jayayya ne don a kawar da hankalin mutane daga abin da ke daidai kuma a mai su kan abin da ke ba daidai ba ana cikin karatu sai mutum ya ka tambaya ta izgilanci ta ɗaukewa mutane hankalinsu don ya cusa musu mummunar aƙida ya kawar da su akan daidai to wannan shine abin da ake nufi da dukkan wannan babin da muke karantawa malika cewa al-mujadala fi ayati llahi takunu ko eh ne ne bil inkari yace abinda ake nufi da wannan shine yin jayayya da ayoyin Allah shine mutum ne inkarin ayoyin Allah wa takunu bi darbi ba'd al-qur'ani bi ba'd ko kuma a samu mutane biyu suna jayayya da junansu ɗaya ce ba Allah ya ce kaza ba sai ya faɗi wata aya sai kuma ce ah to amma kuma aya kaza ma Allah ya ce kaza akan abu ne kusan guda ɗaya amma wannan yana marawa ko yana ra'ayin wata fahimta daban ɗayan kuma yana ra'ayin akasin fahimtar ta farko kuma kowa yana ƙoƙarin kawo aya don ya kare abin da yake kai na ra'ayinsa da fahimtarsa wanda shine manzo Allah ya hana da ya ji suna yi a ƙofar gidansa sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ne ko haka gurin ku wa mu'arata menene ba'dihi li ba'd yace ko kuma ana warware sashi da sashi eh to ai Allah ya ce ayi kaza sai kuma ce ah misali mun karan bala ya kamar misali a tambaya cewa shi qur'ani baka ga fahimtar sa kasan me ake nufi da shi sai ka san hadisan manzon Allah su suke bayyana maka mai qur'ani ake nufi sannan qur'ani karan kansa idan mutum bayana da ilimin hisakaccen ilimi ba to ba zai fahimci me ake nufi a cikin sa ba domin zaka samu wata aya Allah ya kawo amma asalin jawaban da ake so ta fito maka da shi ta ka maka su a dunkule sai ka kuma wata ayar daban kuma a wata surar daban sai ta ka maka wannan hukuncin daga faɗa a nan to ga abin da ake nufi daki daki daki daki sai malai ba misali da Allah ya magana a farkon lokaci dangane da matar da mijinta ya mutu ya barta ita ta zauna har tsawon shekara ɗaya shine ta kaba su a farkon lokaci na fata an gane daga baya kuma aka sauko da wata aya daban cewa wanda aka mutu aka bar su daga cikin mata su zauna wata hudu da kwana goma to haka wanda bai fahimci waɗannan ayoyin guda biyu ba sai ɗaya ya rika cewa ai idda ko takaba shekara ɗaya ne kuma ga aya wani kuma ce a takaba wata hudu ne da kwana goma kuma ga aya na fata kuna ganewa to ga irin wannan shi ake cewa abinda musulunci ya hana din domin ya zama za ta tabbata cewa da ayar farko da ta biyu ba su karo da juna ba kowace akwai ma'anarta in ka samu malaman gaske sai su maka bayani kuma ka fahimta ka gane me ake nufi da ita to irin wannan jayayyar ce sai manzon Allah ya hana kuma har ma yake kausar magana dangane da me yin ta a cikin addini yanzu da cewa shi manzon Allah ba zai ceto ga mutumin da yake da musu da kuma jayayya a cikin sha'anin addini ba ita sai irin wannan shaki cewa aiki na kafire yace bal li hada lamma sami annabi sallallahu alaihi wasallama yad'u idan ko wannan Allah ke kana yace hada filul kafiri to wannan shine aikin kafiri ma'ana yana warware qur'ani da wata aya daban kamar wannan hukunci da muka ambata yanzu hukunci ne akan abu guda daya amma aka samu hukunci guda biyu akan sa a zahirin maganar shine farkon musulunci shekara ɗaya Allah ya sa mata su rinka yin idda ta kaba in mijin su yaro su daga baya sai Allah sassautar da hukuncin ya mai da shi wata hudu da kwana goma kaga ai ba cin karo da juna suka yi ba an yi sassauci ne a hukunci amma wanda bai fahimci qur'ani ba ko mai zuciyarsa akwai wani launi da wani karkacewa sai ga ta to ai qur'ani ma yana warware junansa sai ka maka wadannan ayoyi guda biyu to idan kai baka san me qur'anin ba sai ga an saka maka shubha da shakku a zuciyarka yaya za a yi hukunci daya kuma sama abubuwa guda biyu na fata kuna ganewa to irin wannan shine ce wannan aikin kafire ne suna zakulo ire-iren waɗannan ayoyin sai suna karan nunawa awamun nasi wanda ba su da karatu don su kawar da su daga bin ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma shine Allah ya magana kan cewa wannan irin aikin ba masu yi sai kafirai domin su shine manufarsu yace wali haza dan haka ne lamma sami'u annabi sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi yaqulu ya rahmanu ya rahim dan haka ne da kafirai suka ji manzon Allah idan yana sallah yana addu'a yana cewa ya rahmanu ya rahim yana kiran sunayen Allah ya rahman ya rahim kale suka cewa undur ila hada ta suka cewa ku duba wannan mutumin fa yaz'amu annahu ko annahu ne anna lahu ilahan wahid yana rai cewa Allah sa guda ɗaya ne yazo ya ce duk abin da ake bautawa na gumakan mu da sauransu duk a watsar a kama Allah guda ɗaya to kuma ga shi ma yanzu yana yin sallah yana yin addu'a kuma na kiran alloli ba ɗaya ba ya ce ya rahman ya ce ya rahim na fata kun gane har kuma ya rahman Allah ne ya rahim din dai Allah ne ne ina fata an gane idan abu ya kai ya kawo ya cika ya batse sai samu abu guda ɗaya ne yana kuma da sunaye daban-daban saboda cika da kamala ta ubangiji subhanahu wata'ala to yanzu ke daukar wannan abin da manzon Allah yake na addu'a na kiran sunayen Allah mabambanta cewa ya rahman ya rahim kaga ku duk wannan mutumin yana cewa Allahnsa guda ɗaya ne amma kuma gashi yanzu wa huwa yaqulu ya rahmanu ya rahim yana cewa kuma ya rahaman kuma ya rahim haka za su rutsar da wawayen mutane wanda bai san asalin addini ba sai su raba wasu hankali daga yanzu na fata ana ganewa yulabbisu da alan nasi annar rahamani ilahun mustaqillun war rahimu ilahun mustaqillun suna riwa mutane wani dabara su nuna musu kamar cewa shi ar-rahman wani Allah ne daban mai zaman kansa kuma arrahimu ma wai wani Allah ne daban mai zaman kansa haka suke gaya wa biyansu suke kuma hana mutane su bin manzon Allah domin ya ce musu a zo abu Allah shi kadai to kuma gashi yanzu ya zo ya cewa ya rahamanu ya rahim sai suka dauka cewa domin su wautar da hankalin mutane cewa to ai gashi shi ma da kuke cewa ya ce Allah shi ai Allah shi ba dai bane tun da gashi ya ce ya rahaman ai ya rahaman din shi ma abu ne daban kuma ya rahim ma abu ne daban na ba za kuna ganewa to ga za su yi amfani da wannan don su kange mutane kar su yi tauhidi kar su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fadallahu azza wa jalla sai Allah saukar da aya da zai musu raddi saboda shi tsarin da Allah yau manzan Allah idan kamar wani abu da ba daidai ba a zamanin yana raye to Allah ne ke kwace mar fadan Allah ne ke dauka masa mataki ina ba ta gane duk wanda ta manzan Allah sanda yake raye to Allah ne yake masa raddi masa martani yasa shi aka hana shi ma ya ce komai kada ya ce komai ya rabu da su Allah zai musu raddi sai ka da waɗannan aya yace ko na ne kuli da urraham kuli da ullah au da urrahman ka ce musu ku kira ku ce Allah ko ku ce arrahman duk abu ɗaya ne ayyan ma tad'u falahul asmaul husna duk wanda kuka kira a cikin Allah da arrahman kai ba ma wannan ba duk wanda kuka kira a sunayen Allah to yana da sunaye mafiya kyau suna na tsarkaka sunan da ya cancanci sunan kuma ma'anar sunan ma tana aikatuwa ga mai sunan saɓanin duk wani wanda ba Allah ba yanzu aka yi ce mutum jamil kyakkyawa ba kusan mutum jamil ba ko ya gani a zahiri mai mummuna ne ba na ba ta gane za a yi sa mutum suna jarumi kuma asalinsa ma matsoraci ne za a sa mutum suna mai kyauta kuma sunansa marubuci ne da amma shi ubangiji duk sunan da aka faɗa game da Allah ko shi ya faɗa kansa a Qur'ani ko manzo Allah ya faɗa game da shi to haka sunan yake kuma Allah ya tantance abin kuma yadda aka faɗa hakan Allah yake amma duk wanda ba haka ba ko an faɗa masa suna ba lalle bane sunan rantuwa da sirri shi ina fata an gane to shi Allah na da sunaye ma wanda suke masu kyau yace wa qauluhu wa sa'ala rajulun umar bin al-khattab wa huwa ko dubai gubini me bin isl alladhi kana eh mashhuran bil jidali yace da wani mutum ya tambayi umar dan khattab sunan mutum shine dubai gubini asl shi mutum ne wanda ya shahara an san shi da dayayya da musu ɗabi'arsa ce yawan musu da yawan jayayya da yawan kawo wani abu da zai ruɗe mutane akwai sa cikin mutane da yawa ko wanda inda yake kawai shi musu yake ba a hirda shi lafiya kalau to wannan kana alaka da shi zai saka cikin damuwa da bakin ciki fara kai kokarin yanke alaka da shi ko kuma duk abin da faɗa ka rabu da shi ka ce masa kawai haka ne kaga babu musu ke ka huta kai amma akwai da ɗabi'ar hice haka to shi ma wannan mutumin ɗabi'ar hice a wannan zamani sai zo gurin Umar dan Khattab ka ce masa wai tambaya ce da shi ko yace menene wal eh wal fuduliyat fil fil ahdi Umar wanda ya shahara da musu da jidali da jayayya a zamanin Umar dan Kaddabi sa'ala ala wan nashidati nashda yado ce Umar dan Kaddabi ya bi almu'minina menene ma'anar wan nashidati nashda sai Umar ya kalle shi ya san waye shi ya san me yasa ya tambayar ya san me yake nufi sai ce wallahi kai sa da na ganka da aski tantal mantal malu akan ka da zan sa a kashe ka ba saboda aski tantal mantar a wancan lokaci siffar kawarijawa ce kawarijawa kuma manzon Allah ba da umarni a kashe su amma ba da kashe su sai shugaba ba kai kawai farar hula haka kawai shugaba amir zai iya kashe su an ba shi dama saboda irin mummunar aƙida su domin su suna yin tawaye ne wa shugaba har ma suna yaƙarsa suna kuma halatta jininsa su suka kashe sadana usman suka kashe kuma sadana aliyu na fata gane saboda mummunar aqidarsu ka kalli mutum kamar sadana ali ka ya kafirta to kai kuma daga sa musulunci kuma kai tabi'i ne ba sahabi bane to su ne aqidarsu to dai kare marka ce wallahi da naga kana da irin wannan askin na kawarijawa siffar kawarijawa da zan sa kashi a fille maka wuya amma duk da haka aka malladabin abin da zai yi saboda gobe kada ya kare irin wannan izgilanci ina fata an gane ya ce ma hiya mai ake nufi da wannan wa huwa laisa bi hadasin ila haza umar ya san cewa ba shi da wani bukatar tambaya game da wannan shida ke na shida yanzu kai a matsayinka na musulmi mumini mai imani menene zai rage imaninka idan baka san wannan shida na shida ba me zai kara maka na imani in ka san wannan shida na shida ma'ana ba shi bane abu na wajibi da aka daura maka sani da farko shine ka san Allah ka san haƙƙin Allah a kanka ka san manzan Allah ka san haƙoƙin manzan Allah a kanka ka zo ka san ibadarka tun daga tsarki ko bayan ka tsarkin zuciya tsarkin gangar jikinka duk ka san su sannan kuma ibada sallarka yaya ake sallah bayan ka iya sallah yaya ake azumi yaya zakka yaya haji yaya mu'amalat ko tun daga ciniki aure zama da makota zama da ƴan uwa mu'amalar rayuwa duk ka so ka wannan wajibi ne ka san su shine abin da ke na wajibi a kanka shi yasa mallan yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi me tasihu imani kaga shine aqida kenan ko ka san Allah da haƙoƙin Allah ka bautawa Allah a yadda Allah yake so ka bawa Allah matsayin da ya faɗa game da shi ka yadda ka ba Allah haka ko sai su bayan ka inganta imaninka yace summa ma'rifatu ma yuslif bihi fardu ainihi sannan kuma sai ka je ka nemi ilimi na abin da zaka gyara farillanka na wajibi farilla na aini shine abinda duk duniya ba mai dauke maka sai kai dole yanzu waye zai sallah kai a take ba za kai ba kaga sallah ai farda aini ce dole sai kai sallah ba zai a ce haka amma sallah ba yanzu ko kai waye ba zai a ce danka yayi ma sallah kai ka kwanta ba kai sa ko baka da lafiya to danka ba zai sallah madadinka ba tunda ta me fardu aini ce to wannan fardu aini din ka san ibadarka bayan ka yanga tauhidinka abin da yake na wajibi akan ka san shi shine ka san tsarki ka san sallar kanta ka san mu'amalat ka san kaza ka duka san su da adabul islam duka zo ka san su wajibi ne akan ka wannan to wannan dole sai ka tashi ka nemi ilimi dan ka san su kuma ka inganta su ka bauta wa Allah akan su sai ka samu tsiraran tashin kiyama to haka su ya kamata ka damu da yawan sanin su ba tambaya akan abin da ba shi da wani amfani ba za ga wani ko a makaranta ne ko a gurin darasi ne tambayar da yake ba ta da wani amfani ko wai malam in an yi tashin kiyama an ci za a naɗe ƙasa aka ce masa eh to haka naɗe ƙasar ana za a jingine ta sannan tambayar me ma'anarta me zai ƙari da ita me zai sani akan wannan ina ruwanka da wannan abu ko ba shi bane to haka shine abin da yake sa wadansa cikin rudani kenan yace fal wajib kanal wajibu abinda yake wajibi a kansa an yas'ala an umuri dinihi yace tambaya game da al'amuran addininsa wa min ko wa an umuri aqidatihi da al'amuran sai zafa aqidarsa addini gaba daya addini gaba daya a dunkule aka ce aqida kuma shine asalin tauhidi ka san Allah ka san haƙoƙin Allah a kanka ka san haƙoƙin manzon Allah a kanka ka san yadda zaka bauta wa Allah ka ta Allah a cikin ayyukan da Allah yayi shine rububiyya duk wani abu da ka gani ka sani a duniya ka yadda Allah ne yayi su ina fata an gane ka ta Allah a cikin me bautarsa shine uluhiyya shi kadai za a yi bautawa shi kadai ake neman taimako a gunsa shi kadai ake roƙa ka shiga cikin masifa a gunsa ake neman taimako shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar da shi kadai ake bautawa to kuma shi kadai ake neman agaji taimako a gurin sa duk wanda ya nemi agaji ko taimako ko dauke a gun wani ba Allah ba a cikin abin da Allah ne kadai ke ba da shi yayi shirka na fata an gane yayi shirka in ka zo ka roki wani ya baka lafiya lafiya ta Allah ce Annabi Ibrahim ya faɗa cewa wa iza maritu fa huwa yashfin idan ba ni da lafiya Allah ne yake ban lafiya to in ka roki lafiya a gun wani ba Allah ba ka fita a musulunci an shiga cikin damuwa talauci in ka roki wani yayi ma talauci ba Allah ba ka fita a musulunci kai shirka kenan saboda ka Allah kadai ake ba wa waɗannan haƙoƙin Allah ne in ka hada Allah da wani a wannan aikin kowaye wani ka fita a layin musulunci mai kyau ka shiga layin shirka da kuma kama kame Allah ka tsare imani shine aqida kenan ya ce an masu alu anin nashiɗa na shida ka tambaya wai cewa mai ake nufi da wannan ayar cewa da Allah ya yi rantsuwa kan mala'iku masu zaren ranka mumini a cikin kwanciyar hankali ko ya ce fahaza ko mai surun tukutubun tafsir wannan ai yana nan gashi nan an yi ta bayani a tattafan tafsiri ba ka bukatar ka tambaye kowane malami inda ka ɗalibin ilimi ko ina gashi nan abu ne da yake a fili me da tambaya kansa ka je ka yi tambaya akan abubuwan shafi aqida yanzu sallah da ake kullum sau biyar a kullum mutum nawa ne za ka tsaye da su akan sallah kamar tambaya ba su ci ba suna da yawa ko kuma bane zaka maki a cikin garin ma bare kuma kauyuka sallah mutum nawa yanzu ke tsin kabli ba adi mutum sun fi dubbai ba sa ba sa iya gane ko da zo ne tambaye ni wai idan kana bin liman sai limamin yayi ba'd salam kai ka samu raka daya baka ga abin da yasa ya saba da Islam din ba to kai ma za ka yi daga baya ko kai ba za ka yi ba shikenan haka duka wannan case wanda da mutum yana karaka da karatu ba sai ka tambaye kowa ba tun da kamata tun a lokacin firamaren ka na musulunci ka san shi ta ba ga mutane da yawa ba sani ba saboda ba ma alaka da ilimin da ya shafi addinin kuma ka tambayar wani abu da ba ka bukatar sa ba shi da alaka da cewa dole sai ka san za ka yi musuluncin ka to shine manzo Allah yayi hani akan wannan irin dabi'u ya ce wala ya taju ilal wuqufi indahu zaka irin waɗannan tambayoyi ba a buƙatar a tsaya a yi jawabi a kansu shi malami mai karantarwa ma zaka mata tambayar kawai ya wuce ta kare amsa dan in daga sai kai mai tambayar ya je ko ina je zai samu amsar babu wani wahala a cikin ta ko yace fal wajib abin da yake wajib an yas'ala amma huwa a'zam min hadha yi tambaya dangane da abin da yafi wannan girma da muhimmanci wa hajatahu ilayhi akthar kuma abin da yake bukatar sa ga abin yafi tana da yawa akan ya san wannan shidati ne shida yanzu ka san aqida ai yafi kuma muhimmanci ma agunka saboda idan mutun ya mutu duk addinin da duk ibadar da duk koyar ta yi in bai mutu akan aqida salima ba to ya shiga uku shi yasa annabi wanda yake cewa da yake magana yake ta addu'a kan Allah ubangiji ya tsare ki da kaza da kaza ce wala tukdini yawma yub'asu yawma la yanfa'u malun wala illa man atallaha bi qalbin salim to zuwa ma Allah da qalbin salim din nan ai ba karamin aiki bane to dole ka san waɗannan hanyoyi zaka bi ka samu qalbin salim qalbin salim shine ka samu aqida mai kyau irin ta manzon Allah da ya karanta kana bautawa da aqida salima mai kyau baka ji a duniya akwai wanda shi ne ya sa baka samu kaza ba kuma haka bane ka sai za ga zaka da mutane da yawa in yi ta neman wani abu ya rasa sai ka ji wani ya masa bakin ciki haka nan ba tauhidi bane ai inda Allah ya kaddara ka samu duk duniya ba wanda ya sai hana ka samu tunda baka samu ba dama Allah bai rubuta ka samu ba na fata an gane yace wa alam annama asabaka lam yakul liyuqika wa ma akdaka lam yakul yusibuka duk abin da ya same ka dama tun fa an rubuta sai ka gamu da shi duk abin kuma da ka rasa ka nema baka samu ba to dama Allah bai rubuta rabon ka bane to haka wannan aqidar mutum ya dogara da ita ya samu ta shiga zuciyarsa ai yafi komai wahala kuma yafi komai muhimmanci a addinin ka domin shi ne asalin musuluncin ke sa manzo Allah duk salloli guda biyar idan ya idar da su sai ya daga murya dan ya ƙara koya wa sahabbai aqida kikkiawa duk addu'o'in da za a yi na salloli bayan sallah an gama daga cikin cewa zai ce Allahumma la mani'a lima a'taita ya ubangiji Allah ba wanda ya isa ya hana abin da ka bada wala mu'tiya lima mana'ata ko babu wanda ya isa ya bada abin da ka hana wala yanfa'u zal jadd minkal jadd duk sallah biyar sai ya faɗa sahabbai da ɗaga murya don me a karantar da su kyakkyawar aƙida idan ka yadda da wannan addu'ar ka yi ga zuciyarka ka huta a duniya in ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne bai kaddara ba za ka baka wani bakin ciki amma yanzu mutane nawa da suke gamuwa da damuwa har samu hawan jini ai ɗayan abu biyu ne in ma ya nemi wani abu bai samu ba in ma kuma wani abu da yake da shi ya sullube shi kenan baka jikin sai kama shi to idan ka san wannan ya ga zuciyarka mai wani abin damuwa haka ka huta kuma zaka zauna lafiya a duniya sannan zaka ji gaban Allah kuma Allah ya yarda da kai saboda ka fawwala wa Allah dukkan lamarinka shine ma'anar wa ufawwidu amri ila Allah duk lamarin na fawwala wa ubangiji shine kuma addu'ar da manzo Allah yake yawan yi dan ya karantar da mu al'ummarsa ko zai ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ani kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ayn wala ila ahadin min kalki ko bayan ya dinjina wa Allah sai kuma ya roƙe shi yace ka gyara min dukkan sha'ani na gaba daya kaman jagora a cikin su kai ne zaka iya mun ni ban iya ba kada ka bar ni dabara ta koda kiftawar ido ce idan Allah ya barka da dabara ka shiga me zaka iya kullun ka roki Allah ya ma shine zai zama jagoranka kai baka da dabara baka da wayo shine suka ce malamai duk wanda ya rike zikirin la haula wala quwwata illa billah ai kuma anasa shine ka ce wa Allah baka da karfi baka da dabara sai abin da Allah yayi to in kana fadanta da imani na gaskiya to kar ma kai kowace addu'a a duniya duk ka gama addu'a kuma Allah ya isar maka ko baka da bakin ciki yasa duk wanda ya rike ta baya bakin ciki baya shiga masifu kuma komai zai zama normal ka fawwala wa Allah komanka na ba tara ganewa to sanin wannan aqidar sanin wannan ilimin ya shiga zuciyarka ai yafi kowanne ilimi muhimmanci a rayuwar musulmi yasa mun Allah shekara 13 a Makka wannan ake karantarwa sahabbai kawai ko sallah ma sai wajen shekara ta 10 ba bayan bayan musulunci fa ya sauka tun aka fara yin sallah amma da kawai a nuna ma ka yadda da Allah ɗaya ne ka fawwala wa Allah komai shine musulunci to kaga ashe ka nemi ilimi na aqida ka san aqida ka shiga zuciyarka yafi muhimmanci akan ka shagaltu da wani ilimi da ba shi ba na fata ana ganewa to shine abin da ake nufi da wannan insha Allah yace wa hadha ko ina miki mufaddalun al-aqlatu la la yan bagi li talib al-ilmi yace wannan ai kaga ka san wadancan abubuwa da suke masu muhimmanci wanda kuma ka fi bukatuwa zuwa gare su shi yafi amfani da cancanta a gunka a matsayinka na dalibin ilimi min an yashghal nafsahu akan ya damu kansa kan mai da kanka kana tambaya akan abin da ba shi da amfani ba zai ma amfani ba in aka tashi kiyama za a dingine kasa ina wannan mai amfanin sa ko ba hi bane ba za ta maka wahi annabi adamu a ina ya rayu to me wannan na ronkin da ne da ya rayu kar ka yadda Allah saukar da shi duniya ya rayu ba shikenan ba ko ta dole an tambaye ka a an ce wai a sauka a India ita kuma a ina ne a Jidda to duk wannan ina ronka da shi duk ba abin da ya kamata ka damu kanka da shi bane yanzu abin da yake gaban ka ka san wannan aqida ka samu ka bauta wa Allah salin alin gaba ɗaya mu shekarun ma nawa ne alwan manzan Allah gaba ɗaya garin nawa ne ɗan kwanaki ne to za ka ga shekarar ma kaman ƙarya fata zo ta kawai kaman ka zo shisha to Allah ya samu dace to shi nake so ɗalibin ilimi ya shigaltu da irin waɗannan tambayoyi ma'ana ya san abin da yake wajibi wa ya shigala mudarrasahu biha kuma ya taimaki shi malamin nashi ma ya dawo da hankalin malamin akan ya karantar da shi abin da yake aqida mai kyau da kuma ibada mai kyau ba ka rinka damu malamin ka da tambayoyi marasa amfani ba shi ka buga masa hankali ya dauke kansa daga asalin darasi kuma kai ma ba rinka rawa kake ba ko ba haka bane yace ina miki inna ma yasaluhu an ummahatil masail abin da ya kamata shine kana tambayar akan shi na masail din kowane irin ilimi yana da ayi key point ɗinsa yana da mazdar ɗinsa akwai abu da ke tushe ne yanzu kake tambaya kan aqida akan tauhidi akan ibada akan mu'amala haka duka abu ne masu kyau da ya kamata ka sani muka gyara addininka kuma ka gyara ɗabi'unka da halayenka sai da zaka da tambaya akan su wa anil muhimmati kana yin tambaya kan abin da yake masu muhimmanci yace qauluhu fadin da yake cewa law kuntum makhlufan yace law kuntum makhlufan ya'ani haliqar ra'si aida na ganka kanka a aske an maka malu talqabu li'anna hadhihi sifatul kawaris saboda yin aski tan dalman dal malu ko yace sifar kawarizawa ne humul ladina yas'aluna an misli hadhihi al'asila sune masu yin tambayoyi akan irin tambayoyin marasa amfani kuna zaman ku lafiya sai ka ta tambaya mara amfani wanda ba ta da ba ta ma da wani amfani to ya za ta muku wai liman ne ana sallah da mamu da komai an yi raka'a biyu sai wani kuma ya zo shiga ya samu raka zai samu raka'a biyu kenan ana haka kuma liman wai alwala ta warware masa wai sai jawo wannan da ya samu raka'a biyu wai yanzu ya za a yi kaga wannan ai daga jika san kawai tatsuniya ce to ta haka zai faru a masallaci kuma kaddara ma ya faru ai akwai hanyar warwarewa kuma hi bane to amma haka zai kuma tambayi mutaka to zo ne me ribar ka san hakan kai haka ne zai wahala ne masallaci da mamu har a zo mutane bayan liman kuma wa ce liman ya ja wani mata kunna dama bayan liman ko da an san su suna da alaka da ilimi kisa ake barin nan gun ake baro masu ilimi ba wai dan sun fika komai bane a su aka samu matsala a motar za su iya gyara ta kai kuma bakin fasinja yau kai kaga kai kuma sai hankali ko wani direba muna tafiya a motarsa ina ina gefen ta aji tsaye sai muka shiga wani gari a guje wani mahin ya taho Allah kiyaye sai ce da na make shi ta wani bare ta tabarin kamar har ki sai ita tabarin kai zan bada yace subhanallah ko haka ba ka suke ba to haka bayan liman ana san mutane suke da alaka da ilimi saboda koda wani abu zai faru ko wata ran mun yi sallah a masallaci ana cikin sallah sai wani rikice zo fara a sallah ka san kuma yanzu galibi al'umma an shiga cikin wani rudani ne galibi sai ga mutane ana sallah ma ba sama me ake kowa ya tafi online kawai saboda suruhul layali ya sa mutane sai fa ne bai hadu ba abubuwa sun harde kaza kaza duk abubuwa da insha Allah ka mana afwa ya Allah kawai akai rude sai wani ce subhanallah liman din ba sai rude wallahi wani faqihi yana gaba ina ganin kimarsa har gobe har jibi sai ce liman din ba zama za ka yi ba tashi za ka yi jamar hausa ana cikin sallah kuma haka ya halatta mai ilimi ne liman kuma ta haka gama sallah har kalas to inda yan awon igiyar a gurin fiya za a yi da haida ya sallama a sake sabo shi zaki saboda bai san mara kayan mai ba liman ɗinta to shi ne amfanin masu ilimi a bayan liman allah ya samu dace to haka da irin tambayoyin na ne amfaninsu kuma me za su kara maka to kana tambaya akan abin da gina maka addininka yace saboda su kawarizawa su ne masu yin tambayoyi irin wannan yace hum ko falau kunta alayka alamatuhum inda naga alamar su a tare da kai la auja'atuka darban da zan dake ka zan sa amma duka fa hada su'alu min jins ko as'ilatul khawarij irin tambayar nan da kai to irin tambayoyin khawarijawa ne yan tawaye li'annahum yas'aluna an ashiya'a laysu bihadin ilaiha domin suna yawan tambaya ga abin da ba su da bukatar sa ka san ma na tambayar tasu shi shugaban ya kuskure gurin bada amsa musamman abin da yake ba nassi bane a kansa istihadin malamai ne malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza to shi wala Allah dauki ra'ayin malam wani ya faɗa su kuma su a to ai ko malam wani ya ce kaza kaga daga nan sai same jidali sai sabani to dama kuma ne asalin manufarsu su dan su raba kan musulmi shi yasa suke zuwa cikin mutane suke kawo jidali iri daban-daban shi yasa dole sai an kudura irin sha'anin su yace qauluhu da darabtu unuqa da yace a can gurin kuma zan sa a zan zan sare wuyanka ya'ani qataltuka ai zan kashi zan sa a kashe ka li'anna al-khawarija amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatlihi saboda khawarijawa manzon Allah ya bada umarnin a kashe su qala yake cewa fa aina ma laqitumuhum dinda kuka samu da khawarijawa faqtuluhum ku kashe su ya ce wala in adraktuhum ni ma da zan riske su zamaninsu lauƙatalan na hun ƙatala adil zan musu kisa irin kisan adawa in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da za su bayyana a zamaninsa to zai musu kisa irin kisan adawa za ka sai ba wa shugabanni damar su yaƙe su ya ce ko wal kitabu hada kitabu lil lil wulatul umuri wannan umarnin da manzon Allah ya faɗa da cewa a kashe su a yaƙe su to umarni ne fa da yake gawa ga shugabanni aka bayar ba ga magarin mutane ba ina fata an gane yace walaysa kitaban li kulli wahidin ba ana magana bane da dukkan ɗaiɗaikun musulmi a shugabanni ake fala ta'kuz ma'aka silahan wa taqtul kullu man tamtahu ko ittahamtahu annahu min al-khawarij kada haka karka dauki makami duk wanda kake ganin cewa a fahimtar ka hika wariji ne ka kashe shi to zaka jawo musifa saboda kai ba shugaba bane musulunci akwai tsari a cikin sa akwai abin da ba haƙin kowa bane sai shugaba in shugaba yayi abin to ya kubuta abun Allah in bai yi abin ba ran tashin kiyama shi Allah zai tuhuma ba kai ba na fata an gane a hana mummunan abu yanzu a zo a ce an soke misali sai a duk wani mai sai da kwaya za a masa hukunci a kama shi a hana kaza a hana kaza aikin shugaba ne wannan amma malami kawai dai wazi ya ce kaza ba kyau haram ne kaza ba kyau haram ne shi kazan kala shi ya gama na shi amma a bada umarni a zartar wannan sai shugaba na fata an gane to haka kowa an ba shi iya limit ɗinsa da haka wannan ba aikin ka bane karka je ka irin wannan ya ce fa hadihi ko fauda idan ka ɗauki makami kana kashe dole kake tsamman kawarji ne to wanda ya zama rudani da hauka kenan ba musuluncin manzon Allah bane ba a daukar hukunci a hannu a musulunci dole sai shugaba shine zai bada umarni kuma sai abi haka sai ran to kenan ba ana yi da daidaikun mutane bane ana yi ne da gwamnati ko ita kuma gwamnati wata abace da Allah ka fata ya bata wata fawa da dama ta yadda duk wanda ya jayya da ita baya cin nasara ko ka taba ganin sar ita haka Allah ya ta shi yasa Allah ya hana ko zanga zanga kar ayo shugaba saboda haka ya ba cin nasara abinda aka guda din dazu na dan laifin da ya guda daya to aka mata waya karshe sai an yi irin sa sau dubu laifin kuma ba mun ba zai gyaru ba da aka yace ku ya hakuri ku da budu su har Allah ya kawo ne zai iya gyarawa shikenan to haka ko a arranci duk wanda ya tawaye gwamnati ai ba ta nasara sai dai a yi ta kashe-kashe a ta kashe mutane ba ji ba gani to yasa da wanda ya ce ku zo mi zanga-zanga to ba kaunar ka yake ba ko ba addini yake riba a musuluncin manzon Allah babu zanga-zanga hakuri aka ce kai kai hakuri ka je kai zaman ka kai kai addu'a abin da ya faru sai ya je faru shikenan yace Allah ya qatul ko ko waliyul amr wanda zai je wannan yaki da su kawarizawa shine shugaba wanda yake shine shugaba jagora wa Umar ko waliyul amri radiyallahu anhu a wannan zamanin kuma Umar bin Khattab shine shugaban musulmi gaba daya daga sai faɗi wancan hukuncin yace da naga kana da alamar kawarizawa da zan sa a fille maka wuya yace qauluhu ko sallallahu alaihi wasallam almu'minu la yumari da manzala yake cewa shi mumini a ɗabi'arsa da siffarsa duk wanda yake da ɗabi'a da siffa ta mumini sosai to baya yin jayayya baya yin musu wala asko asko haka ne ko wala asfalil mumari yawmal qiyama kuma ni manzon Allah ba zan yi ceto ga wanda yake da jayayya ba duk mutum mai musu Allah ba zai masa ceto baya ceto san ta kiyama shi yasa garka dauki dabi'a ta musu ko da kana da gaskiya ka faɗa abu aka ce ba haka bane kai kai shiru a shikenan ko in gaskiya ne abin da ka faɗa ko bayan shekara ne sai an dace a shekara na wanda ka faɗa kaza ne to ina san baka gane bai sanar rabu da kai aka kalas amma ku tintar jijiyar wuya har a zo a fara gaba da fushi har da kaga faɗa wani lokaci so ba musulunci bane wannan jayayya ba ta da to a cikin musulunci kaga dai karshen masifa karshen asara manzon Allah sai ba zai ceci wanda yake da dabi'a ta musu ba kaga mutum ya shiga kowa wa me kake fata Allah sa manzon Allah ya cece mu shi yasa sai ba mu wata gara basa saboda kaunar da yake mana yace ku gaji mai kirin sallah ya fara kirin sallah duk abin da kake ka daina kana maimaita abin da ya faɗa shi mai kirin sallah yace Allahu akbar Allahu akbar kai ga faɗa ashhadu an la ilaha illallah kai ga faɗa ashhadu anna muhammadan rasulullah to anan kuma sai ka ce sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka ƙara cewa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma sallallahu alaihi wasallam na fata an gane har sai yazo hayya alal sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya alal fala la haula wala quwwata illa billah Allahu akbar kai ga ce Allahu akbar la ilaha illallah kai ga faɗa daga nan kuma sai kai wa annabi salati na ibrahimiyya sallallahu alaihi wasallam ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid sannan kuma ka ce me eh اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسط والفضيلة وبعث مقاما محمود الذي وعدته إنك لا تكلف الميعاد كما لذا أوت رواية أوتكم رواية باب ونن قارن kuma sai ka kara cewa radiyatu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulun wa nabiyya to mun lalata duk wanda ya mun wannan addu'ar bayan kiran sallah halallahu shafa'ati ceto na ya tabbata zan cece shi ran tashin kiyama to dan Allah akwai abin da yafi wannan a duniya haka mata yayi ka zo ana irin sallah anan an yi akai ka dan tsaya ta kai tai tun daga ba kake ai dirba kake ci ba faduwa kake ba ba zai hana dan an yi a masallacin ku ka gama kuma wancan ma suna yi kuma ka kare ba tunda cewa ka in ka ji mai kiran sallah kawai kamar Allah ya ci ba sai na masallacin ku ko ko na ina ne ba kai ma kai sai ka samu daraja da lada babban abu ka samu ceton manzon Allah ya tabbata kuma daga nan ya tabbata cewa duk addu'ar da kai bayan irin sallah wurin karban addu'a ne inda baka cin haram ko saboda cin haram fa yana hana karban addu'a bi ghairi ba'idatin kuma bata lokaci babu wani fa'ida ku ta musu ai ta magana to yanzu ka kalli mutane sai ka tausayin mutane sosai ya zaka ce ka tausayawa mai ilimi da yake rayuwa cikin jahilai yana ganin su a cikin bala'i da asara kuma ba da zai iya da su saboda abin yayi yawa yanzu wani magana ce kwalli daya amma sai an wuni ana yin ta ko a layin su a kasuwa ko a ofishin su a gurin aiki ko a gurin aikin su na kwadago magana ku hade fa kuma abin haushin shine duk abin da ka furta ma danka na baligi malaka na rubutawa shi baya ci baya sha baya gajiya baya bacci aikin sa aka dora mashi ne duk abin da ka faɗa a duniya kawai ya rubuta kuma ran tashin kiyama a maka hisabi akan wayannan kalaman zaka yawan magana asara ce ya suka ce laraba masu ilimi suka ce wai idza kana kalamu min fiddatin fasukutu min zahabin idan magana zance ta kai darajar zinare abin azurfa to kuma kai shiru ka ƙi magana ya kai matsayin zinare ma'ana duk daɗin magana to yin shuru ya fi ta amfani sai dai idan akwai buƙatar ka faɗan ne ku suka faɗa shi ke daga nan kuma ka je kayan amma kai ka zama rarara kawai rararara a ka shiga uku ka san wani yana guri kwata-kwata bayan shuru da za ku za ku wuni rikitin daga safa har dare wala baya shuru in ka ji an yi shuru to wani baya akwai irinsu har ma ya tabbata a hadisai ƙarar cewa na daga cikin waɗanda Allah yake ji tsane su ba su da matsayi na kirki abun Allah mutumin da yake yake hargowa da hayaniya a cikin kasuwa ragano kuma siffar 'yan kasuwa ce dillan da kama akwai 'yan surutu in ba ciniki kuma sai a zuwa ta surutun maza kaga wani yana ɗaga wuri a mai da abin kamar ma ɗabi'a a zole wannan a zole wannan wannan ba ɗabi'ar mumini ba ce mumini babban abin da yake kiyaye da lokacinsa isa mazala yake cewa ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane suna yin asararsu suna wuce su a banza as-sihhatu wal faraga koshin lafiya yanzu ka jike a lafiya daga kalau a madadin ka yi akin da zai amfane ka a lahira kuma yaka zo kai kasalanci yanzu wanda yake kwanci bai da lafiya in ya ga tafiya shi sha'awar ka yake yana fatan dama shine kai zai yi wani abu mai muhimmanci kai kuma ga Allah baka ta a kyauta ba abin da ka ba Allah ya baka lafiya amma kuma ba za ka amfani lafiyar ba akan hanyar daidai abin haushi mu hausa fulani ma shine mutum baya amfanar lafiyar ma a gida duniyar tashi ba ma lahirar ba gari ya waya ya sallar asuba a masallacin ma zai kafa hira ko ba ka ake ba in kuma yana jin nauyi nauyi da kunya kunya sai ta fita gefen masallaci da asuba fa ta fara hira abin haushi wani a tsaye suke duka su ukun ko su hudu ana ta zurutu ana ta maganganu marasa fa amfani har karfe takwas gadon bayansa ya gaji ya ta maganganu marasa fa'ida bai kara addini ba bai kara a duniya ba kuma haka zai je shiga gida daga ya shiga dan minti talatin kuma zai fito a guje zai je ko gurin hallar hirarsu kafin a tafi gurin aiki ko gurin ofis nan ma me za a yi hira an gama wannan an tafi gurin aiki hima gurin aikin ko kasuwar ma hira yanzu an tashi a kasuwa tunda mu yan kasuwa ne ko duk in ka bi gefen kasuwa akwai daba daba daba daba ne yan kasuwa da suke hira sunan gurin wai majalisa kai ba albashi ake biyan ka ba haka kawai ka je ka zauna ai ta shira ai ta hululu zancen da ba shi da amfani a duniyarka da lahirarka wani lokacin ma cutar da addinin ka yi saboda ka ta haƙin wani a cikin zancen ka yi wa wani sharri ka faɗi sirrin wani ka faɗi maganganu marasa amfani haka zai ci gaba da wannan hira har ƙarfe goma dare mutum fa da fita gidansa tun karfe tara fa wani ya fito a gidansa baya komawa sai karfe goma kuma asalin harkar da yake yi karfe shida an rufe harkar amma ba zai koma gidansa gun iyalinsa ya zauna ba har sai karfe goma ko sha ɗaya to ne da masifar rayuwa ce wani ka ga ya asarar duniyar tashi ma ba ma lahirar tashi to sa mutum yau kansa wallahi tsari ka saba kanka yin shuru ko da ba za ka yi zikiri ba ka yi shuru ma ballantana kuma a ce a madadin kai surutun to kai shiru kana zikirin Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah ke cewa wannan kalmar tafi kowace kalma daraja da matsayi a gun Allah Allah yana son kalmar kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kuma gashi faɗa hadisi cewa tamla'ani suna cika mizani har sau biyu to me yasa ba za ka yi ba amma kira kira ai ta magana dubu ɗoyarsa kai kaga labarin wani kuwa hima ce an haka ne ai to yanzu wani mai suke nufi to ne wannan to ka je ka tambaye su ma ni na sani ne sai ai ta magana ai ta magana ta haka wannan asara ce ba da kankanuwa ba Allah ka tsare imanin daga sai mutum ya kiyaye ya ce wa shawako a ɓata lokaci bai gari fa'ida ya ce falmumara adhum almaratu wal jidal shi musu da jayayya wal munadara da muqabala kulluha bi ma'ana wahid duk abu da yake nufi almumar aljidal almunadara duk abu ɗaya ne ma'ana yin musu yin jayayya cikin abin da bashi da amfani ko magana ce kai ku takaita kanku shi yasa Allah sai ya kama da kaida hatta a gurin yin tattaunawa da za a yi musulunci din ma ya ce la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kaga shikenan ko to ko me ka daura kan haka kawai idan magana kake mai fa'ida ce da ta amfani al'umma a duniyar su da lahirar su in ko baka bane kai shuru Allah ya samu dace yace al-mu'minu shi mu'mini la yumari ba hi da dabi'a ta yin musu a same shi da yawan musu to wannan ba sifar mu'mini bane ai an alamatul mu'mini na daga cikin min alamatul mu'mini na daga cikin alamar ta mu'mini cikar imanin sa annahu yatajannabul mumara yana gujewa musu duk mu'mini cikakken imani zaka samu baya yawan yin ba'a musu da shi saboda ya san abu ne ɗayan biyu in na faɗa ka ce ba haka bane to ba shi kenan sai ne shuru ba kawai sai na barka kayan ka kaje kai ma ka tafi raka shi kenan maga ta kare amma ta wa dole sai ka yarda da abin da na faɗa to ni waye bayan kai mutum ne mai ra mai zaman kansa ko mai ra'ayi naka da kanka to sai a bar magana da yafi zaman lafiya to ba sifar mumini bace jidali sai sa zaka koya kanka kai ma rahin yin jidali ko ina yi yace Allah ta fa'ida fiha wanda babu wani fa'ida a cikin ta wala ashfa'u lil mumari yawmal qiyama mazalaka ta kuma ni bazan ceci mutumin da yake musu barantashin kiyama din me yawan yin dabi'a ta musu to manzon Allah ba zai cece shi ba haka ko yayin shiga asara kenan wanda kowa burinsa shine a ce manzon Allah ya cece mu ko muna zuwa filin kiyama a ce mu je mu hau siradi muna wuce siradi ga manzon Allah a gaban mu in mana san da zuwa mu je ba mu ruwan kausara mu sha mu ci aljanna haka muke fata kullum don kuma ka je ce shi ba shi ba kai fa haka mutum ya shiga uku ai to Allah kiyaye yace ko yace haza wa'idun shadidun wannan narkon azaba ne gargadi ne na jan kunne mai karfi manzala ce ba zai ci wanda yake yin musu ba zaka mutum ya koya kansa rashin yin musu ba wani burgiya bane ba kuma wallahi ko a duniyar wayewa ma kauyenci ne yanzu zaka da cikin masu ilimin zamani ba sa yin musu su in ka faɗin magana ta ce maka to me hujja kawai me hujjan sai kai kawai fubin abin da ka faɗa in suka gamsu haka ne kalas wanda kuma yake ganin ba daidai bane shi ma sai kawo waɗansu dalilansa to amma ni kuma gane da bayani kaza kaza kaza kaza kaza kuma zaka samu su suna magana irin waɗannan masu ilimin in ɗaya na yi ɗaya baya yi ko ba shi bane ɗaya zai shuru har ka gama dan kanka kai shuru tukun shi kuma sai jaya amma fa ana mu ramu mutanen fa to kai kaza kaza kaza a'a sai kaga an harbu tsagurin kuma duk abin da ake faɗan gaba ɗayansa ba shi da amfani la a duniya wala a lahira ko kuwa ta hauka ce ka duba kwanakin ba mazmatsar samari da mata har ma manya fa akan waibol wani abin da ba ka da riba fa su ai buruwa sun gobe wallahi dan sawa ne wai shi da saka wani ka ji ƙarya fa kana fama da sauro da talauci da kyanda tana damun ka ga kyanda ga tarin kwata kana fama da shi duk ba duk muna da shi ba duk muna da shi ai kowa yanzu aka waye ba da wannan cutar malaria typhoid ulcer basir ko dukkan hama ka zo kana maganar wani abu da yake a ƙasar turai wai wallahi zaka sa wani gobe ai wani kuma a hakikan tafi a fa'awa ɗaya ana wannan magana kaga wannan ba karamin asara bace an hana ka karatun addinin ka an hana ka da zamanin ka kuma an hana ka yin kasuwancin ka ma kai kullun kai ne asfalas safilina ko ba shi bane Allah ubangiji tsare imanin Allah ya sa mu gane ya ce towa lilmumari to wannan jan kunne ne mai girma gargadi ne narkon azaba ne ga mutumin da yake musu akan ya dena fihi tahzirun min almay umara an ja kunnen mutum kada yana yin musu fa tun daga shi har manzon Allah ya ce ba zai ceci wanda yake musu ba to haka ko duk mumini ina zai sa kansa a ce manzon Allah baya son wani abu kuma je yi nema kuma sa lahira burin fa kowa shine fa ka tafi lahira ka gamu da manzon Allah ya ma jagora zuwa aljanna wannan shine duk burin mai imani to sai ce ga wani hali in mutun ya mutu akan sa ba ni ba shi in kana da hankali zaka je kai wannan hal me riba da ka ta ciki duk abu da ka samu a duniya ne karshen ka mutuwa ce in ka mutu ya ra'a maka kasa za a tona a jefa ka shine kai abin da za maka daga nan sai abin da kai zai je bi ka ko wani mai hikima yake cewa wai an saka ma kasa abinta wanda an ka tira jikinta an ka raya birbishinta da yana homa sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba kama shi bane shi ne mutum fa yace kuma ka ci ka sha ka yi ceba ka mace kabari ya karba ka ribe tsutsa ta sharba shi ne dan adam din fa kai ba kowa bane fa karshen mutum din fa kenan duk girman sa duk matsayin sa in ya mutum ya ra'amar kawai za a zo amar wanka ne a ƙarshen bala'i ma kenan da girman ka a cire ma kaya a mawanka wannan ya nuna ba kai ba kowa bane ka tsaya ka ba Allah kawai wannan kayan da yake jikin kowa a cikin mu baka sani ba kai zaka cire da kanka ko cire ma zaka yi ba wanda ya sani ba ne garanti to ka shirya wa wannan abu ka shirya wa tafiyar ka gurin gaban ubangiji wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah amma ka zo kana wani hauka kana shirme kana ji da kai kana abin da bai dace ba amma idan ka bi Allah da gaskiya in ka mutu ba ƙasa ba ko me aka saka ka kana cikin ni'ima kai lafiya kalau ne kai kawai amma ko me ka zama a duniya me ya karshen ka ina tona kabari kabari mun sha ba da misalin sa kuma kowa sha ganin kabari ko mun karfin ka ko kai ne sagar sarkin karfi ko in aka tona kabari aka sa mutum a ciki da ransa fa a saka shi a ciki karin ma a sa ita can a ce ya fito wala sai ya fi awa biyu fita ba sai ya fi awa in har ma ya kama wala ba zai fita ba bai isa ba a sa mutum a kabari kar a sa itace a sama a ce tashi ka tafi wala bai sama to bare kuma a sa itatuwa a sa zabar ma a mai da ƙasa a rufi shi ne fi ƙarshen kowa a cikin mufa to menene maganin wannan abin shi ne ka bi Allah ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun sanda za ka mutum ma Allah zai maka bushara ko dai mun bada misali akan ayat Allah faɗa ko yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tanzilu ne alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun Allahu akbar Allah ka saka mu a cikin su duk wanda suka ce su sun yi imani da Allah bayan sun faɗa kuma suka tsaye akan imani shine kai aikin imani da daga cikin aikin imani duk abin da manzon Allah ya hana in ka sani ka hannu aikin imani na fata an gane to me Allah zai musu yace in suka zo mutuwa za a sassauko musu da mala'iku ina tabbata hadisi ingantacce mala'iku Allah zai sa su sauko masu fararen sura ko masu farin kaya masu kanshi masu kyawun fuskoki farare sal da fararen komai zufari lafiya kalau ne kawai ka san farin abu ya alamun masha Allah ne ko alamun peace of mind ne ai fari ai kuma zai gansu shi wanda zai mutu iya kallonsu iya ganin shi kawai sun cika inda yake saboda yanzu ya shiga wata rayuwa da ba da kuke ciki ba yasa lake cewa walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun muta abin nan mala'iku Allah suna kusa da shi amma ku ba ku gani ga kuna ta jinyar sai na fama kamar zai mutu shi yanzu ya fita a layin duniyar ku ya shiga ya fara kama hanyar zuwa lahira so waɗanda yake gani ba su kuce gani ba in mutumin kirki ne ya ga waɗannan mala'ikun suna rarrashin sa ta masa karka damu karka yi bakin ciki karka ji tsoron zuwa lahira domin duk dan adam da yake jin tsoro dama zai tafi lahira bai san me zai samu a can ba ah in kana da garantin yanzu lahirarka da rakinta ne zuwa aljanna me zaki a duniyar to me daɗin a duniyar gyamu me daɗin na daɗin yake ko kai waye sai sauro ya cije ka ba ka bane sai dan baka arewacin najeriya ko kai waye sai sauro ya cije ka wani kaɗa ba masifa bane ko kai waye ka fito daga gidanka sai ka ga abin da ranka baya su kuma ya ɓata maka ne da gaske amma ba za ka iya shi ko kai waye kana rayuwa ne ba don kana jin daɗinta gaba ɗaya ba haka ake a duniya ko kuma ko me kake da shi ko mun abin da Allah ya baka nan mulki ko na kuɗi ba himar abin da kawai ka tinka waje to me daɗin a ciki in kana da garancin zuwa lahira ka tafi aljanna da rai to me amfanin zama a duniyar ko to sai su rinka cewa mutum Allah ta kafu kar ku ji tsoron zuwa lahira fa ba ta da hankali wala ta hazanu kar ku yi bakin cikin za ku bar iyalinku da dukiyarku wannan shirme ne manta da su ina fata an gane ana rarrashin mutum zai mutu ba ma haka ba wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun albushrunku da aljannar da Allah muku alƙawarin zai ba ku haka ai an karanta kwance kenan ai ina ga mutum ya tafi lahira sa salin alin kai cikin salama in kuma a aka san haka ya rayu to ya shiga uku sai a saukar masa masu bakin kaya iya ganin sa munana baƙaƙe masu dan ido a gagaga mutum sandame mai baƙi kirin da dan ido ai abin tsoro da ku tabbare mala'ika suna ɗoyi suna wari suna gaura marmari suna dukan gadon bayansu suna mare fuskokinsu Allah ka tsare imanin ya sa mutum ya tsaya ba Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsirinsa duniya da lahira Allah tsarkar da mu ko yake cewa fata ulmimara ku daina yin musu fa innahu la khaira fihi ko ina ne fata ulma almira'u ikilat takairihi ku daina yin musu saboda babu wani alkhairi karancin alkhairi a cikin musu babu alkhairi a cikin yin musu babu ku daina yi da ka musu ko ne me manzon Allah ya hana ka kaga yi ka zauna lafiya da ka sani sai kawai kai kokarin bi ko da ka manta ka fara ka tuno a annabi ya hana sai ka daina to ka ta a ai hikir magana ta wuce to miki a ka daina yadda to ba yake nan ba ka huta lafiya kalau kai ma yace ya qulu badul ulama daya daga cikin malami ka ta fi kutubi ko alaqida fi fi kutubi alaqida da yin magana yayi wata yayi wani waƙe a littafin aqida yake cewa ko fala mira'a wa ma fi dini min jidalin yace ai kar ana yin musu saboda a cikin addini babu jayayya babu jidali a ci ba dabi'ar addinin manzon Allah bane a zana yin musu kar ka faɗa mutane gaskiyar abin da ka sani in sun gamsu sun dauka fa biha wa ni'ima in sun ki dauka ma kar kai jayayya da su ka bar su a kuran rikin dillanci kai dai ajin ka faɗa kuma ka faɗa na fata an gane ya ce wa hal yi jadilu illa kullum man kafar shin akwai wanda zai jayayya da addini yi jayayya a kan sha'anin addini in ba kafiri ba Allah ya faɗa abu mutum ya jayayya a yaunin alamun kafirci ne manzan Allah ya faɗa abu mutum ya jayayya a alamun kafirci ne shi sa ka samu daga cikin magabata tun daga kan sahabbai har zuwa na baya bayansu suke yin suke yin barambara da duk mutumin da suka faɗa wa hadisin manzan Allah kuma ya ce ya faɗa ga san haka sai ce to daga yau ba ni ba kai na fata an gane saboda to dama mai alaƙa duniya ba kawai dai iya duniyar ba ce ne ai ba kowace alaƙa wata bace take kawai halahira ai ba su da yawa ai sai wanda aka yi ta akan gaskiya da gaskiya akan Allah da manzansa ya ce to daga yau ba ni ba kai wata ran abdullahi umar yake cewa ya je aikin hajji na musu bayani akan yi manzan Allah ya aikin hajji tamarci iya yi su kuma suka ce a to ai umar ɗan karɗabi kuma kira ne ya ce a ƙulula kuma ƙala da su rasu lama wata ƙulƙala umar ina ce muku manzan Allah ya faɗa ku taimun umar ya faɗa kuma in ana maganar manzan Allah ai ba ka maganar kowa ai yana ce wallahi ana dabda a muku ruwan duwatsu daga sama ma'ana ƙaryata maganar manzan Allah zai ja fushin Allah sauƙa cikin mutane shi dan Umar din kansa wata ran yace ana karatu a makarantarsa ya jawo hadisin cewa manzon Allah ya ce idan matar dayanku ta tambaye shi izinin zuwa masallaci kada ya hana ta hadisi ne ce Bukhari da Muslim tace maka baby kenan kuma ta kare maka sai maka baby zan tafi masallaci ka ci a da lafiya haka manzon Allah ya faɗa kar ka hana ta akwai ɗansa Bilal shi yaro ne shi abin da ya gani a zamanin shi ne an canja abubuwa amma da zuwa misali ma kamar biki za a yi ado a saka tadare a tafi to sai amfani da cewa to ai abin da suke ba daidai ba ne kai ce a wallahi za mu hana su shi bai san cewa fa in kuma manzon Allah ka ce ya faɗa abu to ba a musu ba a kuma cewa ba haka ba sai ce wallahi za mu hana su sai baban nahi ya jiyo aka ce ya gaya masa maganganun da ba a taɓa jafa irinsu ba kamar ka ce yana zage shi kuma ya ce ba zan ƙara maka magana ba har abada ɗansa na cikinsa ba saboda da kai ɗin ka tsira da imaninka in ka tafi lahira fa kowa ta kansa fi a lahira ba mai tuna wani fa sai ba ya shiga aljanna ba za ka tuna kowa ba a duniya ba sai ka ka shiga aljanna ka zo ka ce ah ya Allah ina malin daji ko ta ce mun ga ta firdausi kaga yake ran Allah shaka to wa gallan shi kenan amma a sauran kesu din wallahi ba ruwan kowa da kowa haka mutum ne iyayensa yaga cewa ya bi Allah ya bi manzon Allah musu kuma ka bar shi koda kana da gaskiya in ka faɗa ka zaka to shi kenan Allah ya samu dace saka shi kuma ka kame bakinka daga yawan magana dan illa ce da kuma sharri a rayuwar musulmi Allah ya samu dace za mu shiga ku lokaci yaki za mu tsaya nan ku to sai mu tsaya ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah